أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأربع المختص بالملك العز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وهمى الباطل تكدسا لا أدمى وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسداد الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المختوم وبرزخ المحمدية نقض بالأقبال الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مولد كتاب خاتم العباسي الشيخ السيد إبراهيم النياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abu gode ma Allah subhanahu wataala da ba mu dama da aran lokaci bisa dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhun adadi a kamar yadda kullum nake faɗa littafin ruhun adadi littafi ne da maulamu shekul islam wasu adatul anami a shekul ibrahim ya ya rubuta da nuna ma dukkan al'umman musulmi hanyar saduwa da Allah lali lafiya a wannan rana ta juma'a sha ɗaya ga watan juma'a da saniya wanda ya daidai da shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da wanda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya wanda shekara ta dubu ɗaya da arba'in da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira annabi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu haihuwa annabi Isa dan Maryam wanda a wannan zama namu shine zama na 64 ma'ana wannan shine zama na 64 na ainihin jerin karatu kuma na wannan littafi na ruhul adari wanda kuma a baituka za mu tashi kan baiti na 66 ne za mu tashi kan baiti na 66 a zuwa na 67 har zuwa na 68 idan yanayin lokaci ya bamu a shau yace wa yasahilu جمعها بأخرى أخسر بقائل به في الأخرى كذب وفترى على الله على على الإله جل إني أقول إن ذا الورد بجل أم a karatuttuka da muka gabatar a baya mun yi bayani akan tabaka tabaka na waliyai wanda daga ƙarshe sai muka bayani akan tabaka kwaya ɗaya ta ƙarshe ita ce tabakar khatimul auliya'i wanda muka yi magana akan cewa muka kawo dalilai da ke tabbatar da cewa wannan matsayi ne na Maulana Sheikh Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to kamar yanda ya tabbata cewa a wajen arifai cewa lalle Khatimul Awliya'i duk a cikin ma'abota wilaya babu mai isa da matsayi a wajen Allah kamar shi to haka suka tabbatar da cewa lalle ɗariƙarsa to babu wata ɗariƙa da zakaita a cikin dukkanin ɗariƙun bayan Allah kuma sun tabbatar da cewa a duk inda a'a hankali ma ya bayar da cewa duk abin da kake nema ko a duniya ce ne abin da kake nema ko a duniya ne to idan ka san ga inda abin yake yawa ba za ka ga inda abin yake kaɗan ba ko ba haka ba misali abin da nake nufi a nan shi ne kai ne za a zaɓa maka cikin mutane biyu waye ya kamata ya zame maka mai gida sai a gaya maka wani mai kuɗi misali a ce to wanda ake ko dai ka zaɓi zamowa ainihin yaron gidan wani mai kuɗi misali a nan sabon gari sai kuma ce maka ko kuma ka zamo to yaron ɗan wata misali ko abdul samadi hankali ba zai bayar cewa za ka zaɓi wani mutum wanda dukkan gaba ɗaya kudinsa ba su wuce sabon gari wa misali kamar ɗan wata ko abdul samadi ko ba haka ba dalili saboda ka san cewa walillah wa izzul abdi izzu maliki mai yasa buwayar kowane bawa buwayar mai gidan shi ba yanda za a yi bawan shugaban kasa ya zama daidai da bawan gwamna ba yanda za a yi bawan gwamna ya zama daidai da bawan ciyaman bayan da za a yi bawan ciyaman ya zama daidai da bawan kansila to haka a bayan Allah sun tabbatar da cewa makamin wani yana kan na wani wannan abu ne wanda dukkanin bayan Allah sun yarda da haka dukkanin su sun yarda da haka cewa kujera ta wilaya wani tana sama da na wani saboda haka dukkanin su sai suka yi ittifaki cewa to khatimul awliya idan ake magana to yana sama da dukkanin kujerun waliyai to wannan yasa sai da shi take sama da dukkan ɗabi'un bayan Allah dukkanin su hanya ce mai sada bawa zuwa ga Allah hanya ce ta samun yarda Allah hanya ce ta samun kusanci da manzon Allah amma akwai wanda take wani saurin sada ka da muradin abin da kake nema saboda haka kuma shehunnai na ɗariƙa shehunnai iri biyu ne akwai ko muridi na ɗariƙa muridai iri biyu ne akwai muridin tarbiyyaki akwai muridin tabarruki akwai muridin da shi kawai ainihin tarbiyya yake son ya samu ma'ana ya samu samun wusuli da muke ta magana kullum a kan shi akwai muridin da kuma shi abin da yake nema kawai tabarrukan shi muridi ne na neman albarka kawai yana neman albarkar wannan shi ne to shi irin wannan saboda ta sai ɗariƙun su ma suka zama ɗariƙu kala biyu a wajen bayan Allah akwai ɗariƙu tarbiyyaki ko akwai shekku tarbiyyaci akwai kuma dariƙun tabarruki akwai dariƙar da zaka shige ta kawai dan neman albarkar dariƙar ne kawai to irin waɗannan dariƙun yana halatta ka haɗa dariƙu da dama kana yi kai kaɗai amma dariƙar da take ana maganar samun tarbiyya ne to idan kana buƙatar samun tarbiyya da suluki da usuli to lallai ne ka kaɗaita da dariƙar da kake ainihin riƙe da ita da wannan ne zaka samu saduwa da abin da kake son ka sadu da shi to shine abin da wannan baiti yake magana yake magana cewa wana wa yasahi li zamquha bi ukhra ya yana koruwa bai halatta hada dariƙa shoci zani da wata dariƙa ba kana tijaniya kana qadiriya kana nakashabandiya kana kunciya da sauransu bai halatta ba kawai ka wadatar dariƙa shoci zani kasancewar duk abin da kake nema na sirrin Allah za ka samu a ƙarƙashin dariƙar shi cewa ce afsir bi qa'ilin bihi fil ukhra tatsewa kai mamakin tatsewar wanda ya ce a iya hada dalika shauki jani da wata dalika kai mamakin tatsewar shi a fil ukra a lahira kazaba shauki ya faɗi ƙarya wattara ya ƙaji ƙarya alal ilahi ga Allah jal mai girma duk wanda ya ce sai za ka hada dalikan nan da wata dalika ba tijani banda tijaniya ka hada da wata dalika ya faɗi ƙarya kuma ya ƙaji ƙarya kyauce ni a kulu ni ina faɗa ina zan wurda bajal wannan wurdin ya ishe ka wannan wurdin na kyautu jari ya ishe ka sada ka da duk abin da kake nema a wajen Allah shi ne malam mai shari'a ce a tariqatu tijaniyatu al-ahmadiyatu al-ibrahimiyya tariqatu tijaniya wadda take ahmadiyya wadda take ibrahimiyya tariqatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tariqa ce ta annabi Muhammad ina Allah da aminci su tabbata a gare shi tariqa ce ta annabi Muhammad kiran Allah da miji tabbata a gare shi ikhtaraha li imami al-sheikh sayyidi ahmad al-tijani manzon Allah ya zabe ta ga maulana shehin dariqa shine shehu ahmad shehin shehu ahmad al-tijani radiyallahu anhu wa khatarahu laha kuma ya zabi shehu tijani da dariqa kuwa shi manzon Allah ya zabi dariqa ga shehu tijani ya zabi shehu tijani ga dariqa wa huwa alladhi wada shurutaha annabi shi ya je musho tijani sharadan dariqar cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza wa assasa juzuraha shi ya tushen tadda shi ya kafa tushen ainihin ratsa dinan saiwar wannan dariqar wa rasama abwabaha abwabaha shi ya tsara kofofin da za a shiga dariqar wa fusulaha da fasalanta shi ya tsara ta wa sanna shara'i'aha shi ya sanna shari'o'in da ke cikin dariqar wa akhlaqiyataha ko wa akhlaqiyataha da kuma ɗabi'o'in da ɗariƙar ta ƙunsa. Wa kasa aukataha shi ya ada lokutan da za a riga karanta lazuman wannan ɗariƙa ne. Wa ayyana askaraha kuma shi ya ayyana mashi tijani askaran da za a yi a ɗariƙar a karanta abu kaza kafa kaza a karanta abu kaza kafa kaza. Wa auradaha shi ya ayyana wurigan da za a karanta a cikin ɗariƙar. Wa hadda hududaha shi ya iyakance iyakokinta. Wa ɗaba alaiha bi tsabi'il baqa'i kuma ya sa mata stamp cewa ɗariƙar nan taka iya dawwamar musulunci daga nan an tashi alƙiyama sai ɗariƙar ta kai wal khuludi da dawwama la ya tagayyaru min ha shay'un ba wani abu da zai canza daga ɗariƙar shauki jani din yadda ake tunanin za a iya canza shi kuwa wala ya tasiku wala ya tasiku ba abin da zai yi dauda wala ya wala ya filu ba abin da zai canza ko ya zamanto ba haka ba ba abin da zai canza ko ya zamanto ba haka ba ko ya zamanto ba haka ba wala mudahana tafiya babu mudana misali algush ko almudana a cikinta fa hiya al'ana ita da riga shi jana a yau da yanda take a yau wa gadan da gobe kama jiya kama jiya yau malakana ha sallallahu alaihi wa sallam yadda take a yau yadda za ta tabbata gobe kamar yadda kamar ran da annabi ya lakana mashi tijani haka take sallallahu alaihi wa sallam ya kaza sallama naman kuma ya lakana mai ne a sarari a fili ba a bacci ba لصاحبها كما أبو تنتا الذي وقع عليه اختيار القدر قبل الماء آه قبل الماء عليه اختيار القدر قبل الماء والسين وأن هكا الله يجري يجري ما وما كيزا با كمولانا شو تشاني تنكا على الشروع تبان لك على تعالى تنسو آه وفي جواهر قال في جواهر المعاني شو تشاني فلا أتكين جواهر المعاني يجي أما ورده رضي الله عنه وكم تسيدي علي بهرازي tunda shi ta a Sauti Jari ba da hannunsa ya zauna ya rubuta jawahirul ma'ani ba bal ya rubuta ne ko ko ya riga faɗa ne almajirin su shawani larazini yana rike abin da yake faɗa shi kuma yana rubutawa to ya faɗa sai ya larazini yake cewa wa amma urduhu radiyallahu anhu wurdin Sauti Jari ya ga Allah tabbata gare shi allazi yulqilu likaffatil khalqi wanda yake lakkana shi ga dukkanin halitta الذي رتبه له سيد الوجود wanda shugaban halitta annabi Muhammad ya tsara mishi wa alam shuhudi tutar shuhudi wanda ko muke ainihin makafar shuhudi na wanda zuciyar bayi take nufin shi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu kuwa shine ga yanda azkaran suke astaghfirullah mi'a marra istighfari ne so 100 alazimin safe istighfari ne so 100 alazimin yamma والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم صلاتي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عليه بأي صيغة كانت da kowace irin siga kamar yadda muka faɗa kwanaki wuridi na lazumin safe da lazumin yamma za ka iya karanta duk salatin da ka ga dama in ka ga dama ka karanta salatin ibrahimiya in ka ga dama ka karanta salatin fati in ka ga dama ka karanta gajeren salati allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim duk salatin da kai in dai a wazifa a lazimi ne na safe ko na yamma babu damuwa istighfari dai astaghfirullah astaghfirullah salati a lazimi duk wanda ka zaba kai yayi sai kuma mene bayan nan a mira marra shi kuma salatin ana yin sali ana yin shi da shi ma sau ɗari summa summa alhaylalatu sannan sai haylala ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah مئة مرة كما سودري وهذه الأذكار ولن ذكرا بأينها يدك جيدا لنا هي التي رتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي الآرى مشهور تجاني رضي الله تعالى عنه وأمره بتلقينها كما يؤمر شيء شواية لك أن تأتي لكل من طلبها كتك وان ديني ميتا من المسلمين نرق مسلمين ماذا كوماتا على أي حالة كان kowane irin musulmi kuwa a bisa kowane irin hali ya zo ya nemi ɗarika shoki gani to annabi ya mai izini ya lakana mai ɗarika kana kabira babba ne babba ne wanda yake ya balaga au shagiran ko karami ne yaro karami ɗarika tijaniya ba ta da sharaɗin balaga a'a ko babba ko karami duk wanda yake buƙatar sa a lakana mai ba ta da wani ainihin sharaɗin girma ko kuwa shekaru zakaran namiji ne an unsa ko mace ko namiji ko mace ta nemi ɗariƙar tijaniya alaka na mata alaka na mai in namiji ne in mata ce in mata ce alaka na mata wannan ɗariƙa bayan au afiyan shin wannan mutumin mai biyayya ne ga Allah ko ko mai sabon Allah ne ai dama ɗariƙar ana yin ta ne don a samu ana yin ta ne don a samu waraka a samu kubuta a samu tsarkaka daga cututtukan zunubi ko ba haka ba saboda ko da zunubi ne yake nema alakana mai ɗariƙa tijjaniya alakana mushi za ta hana shi aikata zunubi in dai ya dawwama da aikata in dai ya dawwama da karanta auradanta alakana mai la yamna'uha min ahadin talab la yumna la yamna'uha shi mukaddali ko shehi da zai lakana ɗariƙa baya hana ɗariƙa min ahadin daga wani ɗaya talaba hannu da ya nemi la yamna'uha minhu la yamna'uha min ahadin talabaha minhu baya hana mutum daya ba da wannan dariƙa ga wanda duk ya neme ta wa salatu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma idan ka tashi zaka yi salati ga annabi alazimi da muka faɗa to kai bi salatul fatihi lima ubulika kai da salatul fatihi lima ubulika afdalu shine yafi wa akbar shi ya fuska lima fiya min al-fadl al-azimi saboda abin da ke cikin salatul fati na falala mai girma wasawabil jasimi da kuma lada gwaggwaba saboda lada gwaggwaba da yake cikin salatul fati allazi la yuqaddaru qadra allazi la yuqaddiru qadrahu illa allazi imtanna bihi min fayd fadlihi waladan nan da ba wanda ya isa ya gwada shi ko ya iyakance shi sai wannan da ya bada ainihin ita salatul fatin daga falalashi daga kwararan falalashi mai cikan nan falalashi mai gamewa din nan wa fadluha falalar salatul fatin nan dai sai a ti da sannu zai zo a nan gaba ku bayyana za mu bayanin shi fi mahalli a wajen shi za mu bayanin gwargwadon abin da za mu iya yi na falalar wannan salatul fati kuma kila idan na ga akwai yanayi mu dan fada da yin magana akan ta da ake cewa an ce wai ta ji alqur'ani mu ji shin wannan dariƙa ne suka faɗa ko ko wasu ne suka arba kin suka ci musu albasa wannan ya kamata karatun mu lalle ya kai ya zo a mu kai shi ya kai zo misali mu kai ga yin haka mu kai ga yin haka kar mu ce kowane abu mu jira sai wani lokaci mu rika taba wasu abubuwan da suke da matukar muhimmanci yawwa maganar ta fi ta fi qur'ani yan dariƙa ne suka faɗa ko wani ne ya arbacin su ya ci musu albasa wannan shine abin da ya kamata mu yi magana a kai na'am su magana sannan sai ni abin larazimi da ya ci gaba da faɗa akan abin da ya shafi lazuman dariƙa ya ce wa waqtuhu lokacin da ake karanta lazumin safe ba da salatu subhi bayan sallah asuba ne bayan sallah asuba ake karanta lazumin safe ila waqtin duha har zuwa lokacin lokacin hantsi daga nan har zuwa har zuwa karfe takwas haka har zuwa tara duk lokacin da za ka rasa lazumin ka na safe wa ba da salatul asri haka nan lazumin yamma ana yin shi ne bayan sallar la'asar ila salatul isha'i har zuwa sallar isha duk lokacin shi ne wa man fatahu fi hadhain alwaqtayn li uzrin fannaharu kulluhu lahu waqtun amma ka ji ka sani ba wai dole dole daga yin sallah zuwa sai ka karanta lazumin safa ba ka ji ka sani idan kai sallar asuba sai baka sami yin lazumin safa ba to gaba ɗaya yi din gaba ɗaya yi din duk lokacin lazumin safa ne an gane muddin rana ba ta faɗi ba lazumin safa bai zama ramuwa ba an gane saboda ka idan kana da wani abin da kake yi bayan sallar asuba kana da damar ka yi abubuwan da kake yi bayan sallar asuba lala ana tare amma idan kar ka bari dai rana ta faɗi ne baka yi lazumin safa ba Kyau Tijani da yake zawuyin suna yin wazifa ne suna yin wazifa ne bayan magariba. Ana yin wazifa ne bayan magariba. Saboda shi yana yin lazuminsa na safe da asuba ne. Amma bai idan aka yi sallar asuba din nan ya juya ya kalli gabas yana yin lazumin safe sai ya kai kamar karfe goma sha ɗaya yana zaune. Maulana. Tun sallar asuba in ya juya ya kalli gabas sai ya kai wajen karfe goma sha ɗaya rana. Yana zaune. Radiyallahu anhu. to lala ana ji to wannan kenan wallahi kullu kazalika shi ma lazumin yamma ba wai dole daga bayan sallar la'asar sai ka zauna kai lazumin yamma ba a'a shi kuma lazumin yamma shi daga sallar la'asar din har zuwa dare har zuwa dare kada ka bari alfijir din gobe ya fito ne baka yi shi ba lala ana ganewa to wannan shi ne wa man fatahu wurdun wa man fatahu wirdun duk wanda wani wurdi ya kubce mai baka yi lazumin safa ba ko baka yi lazumin yamma ba ko baka yi wazifa ba falyatadarikhu ala mamarri dahr karama ki matukar rayuwar ka kana raye lazumi kafin ka karbe shi bai zama dole akan ka ba wazifa kafin ka karbe ta bata zama dole akan ka ba amma daga ran da ka karba sun zama dole akan ka idan baka yi ba sai karama idan baka yi ba sai karama a wa shartuhu sharadin wazifa da lazimi ko muke sharadin ɗariƙar tijaniya kawai dai a takaice sharadin ɗariƙar tijaniya ɗan kuma mu haɗa hankali da kyau a wannan karatu sharadin ɗariƙar tijaniya al muhafazatu ala salawati kiyaye salloli biyar ki auqatiha a lokutanta wannan shine sharadin farko da kowane muqaddami zai fara gaya maka a lokacin da ka zo zaka karɓi ɗariƙar tijaniya zai gaya maka sharaɗin farko kiyaye sallah biyar fi auqatiha a lokutanta fil jama'ati kuma cikin jama'a in amkana idan ka samu iko in ka samu iko idan wani abu ya hana kai a cikin jama'a to kai kai kadai amma ka kiyaye salloli guda biyar tun daga zamanin shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu har izuwa yau sharadi ne idan mukaddami zai baiwa muridi ɗariƙar tijjaniya sai ya gaya mai wannan sharadi ana fahimta saboda haka babu wani mutum ɗaya da zai ce ba zai yi sallah ba ya ce yana nan a ɗariƙar shau tijjani ba ɗan ɗariƙar shau tijjani ba ne a'a ba ma maganar shau ɗariƙar shau tijjani ake yi ba in ma musun sallar yake yi ba musulmi ba ne mun karanta a kore in ce abin da ya tabbata bisa abin sha'anin sallah wato abu biyu ne akwai wanda duk wanda bai ya bar sallah da hukuncin shi kisa ne amma kisan iri biyu ne ake yi iri biyu ne mutumin da yace shi ne ma yadda sallar nan gaskiya ba ce ana ji yace shi bai ma yadda sallar nan gaskiya ba ne to wannan mutumin murtaddi ne ya yi ridda ya fita daga musulunci a nemi ya dawo a nemi ya dawo wane ka yarda ka yarda ka fitar ga musulunci ka tabbatar da cewa sallar nan gaskiya ce Allah ne ya aiko annabi Muhammadu da da ita idan ya yarda ya dawo ya musulun ya yarda da cewa lalle ya yarda cewa lalle sallah gaskiya ce sannan kuma ya ci gaba da yi to shi kenan sai a bashi ya ci gaba da saukar shi idan ba haka ba ya ce shi ne ya gaba aka aka ya ce da ya gaba a sa takobi a dace wuyan shi ya yi rinda. Kuma za a yi mai kisa ne na kafirci. Ya kisa ke na kafirci? Idan yana da mata, ko yana da ‘ya'ya, ko yana da ‘yan uwa, duk abin da ya mallaka ba za su gaje shi ba, ba bu gado tsakanin kafiri da musulmi. A tattara ‘yan tarkatan shi a kai bai tilmani. A tattara ‘yan tarkatan shi a kai bai tilmani. Sannan, ka aimai wanka, ka aimai sallah, ka abin da shi a makabartar musulmi. Da ya kamata a yi, in aka bar shi haka zai ma mutane wari, kuma mutane za su cutu ko? Yau ka tambaya ce lala ina za ina ne ina ne ake da wani jangul ne. Ta ce eh akwai wani jangul nan bayan gari haka ta ce to lala a je a samu a samu mana hayan mutane ko guda uku ko hudu a jangul din nan su zo su danyi mana wani aiki a biya su. sai su sai su zo su ɗauke shi a babu haka su je su haƙa rani irin yadda ake binne jaki jaki ai ba kabari yake ne ba ko ma'ana haka ake a sa shi a mayar da ƙasa to shi ma haka za a je a yi mai don an a taimaki al'umma kai yi ma al'umma wari wannan shi ne abin da kafatalin dukkan malaman musulunci suka tabbata sai na biyu ya ce shi ya yarda sallah gaskiya ne wallahi ya yarda sallah gaskiya ce Allah ne ya aiko manzon Allah da ita da sallah wallahi gaskiya ne to kai mana ta ni wallahi ba zan ba akai akai da shi yace ba zai ba akai akai da shi yace ba zai yi ba to a jinkirta mai kamar kwana uku a zo a yi natsuwa ne ka dawo musulunci ka shiga wurin sallar nan wallahi na yace na yadda gaskiya ne amma ba zan yi ba idan akai kwana uku ya ki to shi ma dai irin wancan amma yana da bambanci shi tunda ya da gaskiya ne ya ƙi ne to za a kashe shi shi kusan da za a mai kufran ne ba haddan ba ai haddan kai ba kufran ba haddan la kufran shi kuma wannan kufran ne an kashe shi ne a kan kafirci da farkon shi wannan haddan ne za a mai haddi ne za a kashe shi amma ba kafiri ba ne kuma shi ya ƙi ne amma ba wai ya musa ba ne in aka kashe shi shi za a yi mai wanka za a yi mai sallah amma fa ba limamin da yake limamin gari mai mutunci ba amma in an samu liman wanda ke iya cewa mutane ba sa sallah to zai iya mai sallah da duk ɗaya suke da shi wannan zai iya mai sallah ba wani abu an fahimci wannan amma a samu kaman irin a kai limamin mu na juma'a ko kamar a ce malam malam harisu a ba za su yi mai sallah ba ba za su yi mai sallah ba sai ko kuma in ma ba hali a sai dan gudun a nemo a nemo su yan wiwi din a ce ga wani tunda ai dan wiwi ba kafiri bane musulmi ne ko me shaye shaye musulmi ne hede musulmi mai sabo musulmi mai sabo wanda bai kun hanyar Allah sai a je a nemo su a ce musu to ga wani abokin ku ne nan Allah ya mai rasuwa ku zo ku mai sallah suka ce ba mu iya ba a ce ku koya a kai ki mana ba koya ake yi ba ko ba ka ba a bai a ba su shi mai sallah dan su bude shi ya bude shi ma a makabartan musulmi yawa abin da ke a makabartar musulmi amma an tashi ai kabarin shi ya fi na sauran mutane tudu eh kabarin shi ya dan fi na sauran mutane tudu yadda ko da yana kabarin za a rika nuna shi a rika kun ga kabarin mai wasa da sallah can maka wannan shine kabarin wanda ya ki yin sallah din nan wannan kenan saboda ka ƴan uwa a nan kafin wuta zan sake sake dawo hankali in faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana farko abin da za a fara mu bawa misali da shi bayan an tambaye ka a kabari akan abin da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a kiyama a filin kiyama awwal ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi as-salatu farko abin da za a fara mu bawa misali da shi ranar tashi al-kiyama na ayyukan shi sallah fa in wujidat fa in wujidat ta madan qubilat wa sa'iru a'malihi idan ka samu sallar ta cika ta yi daidai ba matsala to sauran ayyuka ma ba dole a bincika su ba za a karɓe ta da sauran ayyukan duka amma wa in wujidat naqisatan idan ka same ta ta tauye ruddat wa sa'iru a'mali idan ka same ta ta tauye ba ta cika ba akwai matsala to za a dawo mai da shi in aka dawo mai da sallah to sauran ayyuka ma ba bukatar su ba za a dube su ba yan uwa jagororinmu na ɗariƙa ba su yi wasa da sallah ba sannan ba su mai da ita kayan abin da za su kalace su ci abinci da ita ba ba su mai da ita wannan ba saboda zan faɗa in sake nanatawa duk wanda yake baya ba zai sallah ba kafiri ne duk wanda yake ma musulmi baya sallah kafiri ne murtaddi arne ne wannan kai tsaye wannan haka karatun yake kafiri ne wannan shine yawa a tsokala jiya mana ubangiji gaskiya ne wannan shi ne abin da yake akwai kafiri ne murtaddi ne ba musulmi bane ba musulmi bane ba musulmi bane to raga har ila yau babu wani abin da zai mai da shi musulunci face ya tabbatar da waɗanda ba sa sallan nan ya zo ya tabbatar da rashin yin sallan nan nasu in bai tabbatar bayan ya tabbatar teburan da ya bi na masu shayi ya je ya gaya musu ƙarya suke yi su bi su ƙarya yake yi su ma su bi su je su faɗa ma waɗanda suka gaya mawa sai ya ƙaryata kai shi da kai shi wannan shine abin da yake akwai na ya aikin yawa to wannan wannan aikin ko yaushe mutum zai iya yi shi yawa to wannan shine abin da yake akwai amma idan ba haka ba kuwa to kai tsaye abin da zai faru shine karshen shi ne ba zai kyau ba ba zai mutu da wuya ya mutu da imani zai mai mutuwa da imani za ta mai wahalar gaske Allah muna roƙonka dan matsayin annabi Muhammadu Allah karka sa mu mai da sallah kayan da za mu ci abinci da ita dan matsayin manzon Allah Allah idan akwai ranar da sai mun ce musulmi ba sa sallah za mu ci abinci Allah ka ɗauki rayukan mu kafin wannan ranar Allah ka sa a zuriyar mu daga nan har tashin alkiyama ba za mu haifi dan da zai ce mu musulmi ba sa sallah don ya ci abinci ba Allah in ka kaddarci wannan dan Allah ka sa a bari shi kafin a haife shi in an haife shi Allah ka ɗauki rayuwar shi kafin ya girma dan ba alkhairi a rayuwar shi ko misalin zarra Allah ya kiyaye mu kadewa. Na'am, to wannan shi ne. A wadda haratul badaniya, wasauriya, wal makaniya. Sannan, sharaɗinta bayan sharaɗinta mafi girma shi ne sallah. Sharaɗi na biyu a cikin ɗariƙa a lokacin a lokacin karanta lazumanta, to lallai ne ka tabbatar kana da tsarkin jiki. kar ya zama cikin da najasa lokacin za ka yi lazumin safa ko na yamma kar ka zama kana ya zama akwai najasa a jikinka kar ka kai ya zama a sifanka da najasa kar ya zama wajen da za ka yi lazumi da najasa dan an gane ya zama kana lazumi sifanka da najasa ko ya zama kana wazifa ta da sifanka da najasa ko ya zama to jikinka da najasa ko ya zama to inda kake wajen da najasa gaskiyar magana lazumin ka bai yi ba wasu kibarin kiblati sannan idan za ka yi lasiri ka fuskanci alƙibla ka fuskanci alƙibla ko wajifa ka fuskanci alƙibla amma in wajifa ne a yi da'ira ne in an wajifa ne ma'ana kuna da yawa a yi da'ira ne in zikirin juma ne kuna da yawa a yi da'ira ne wasu kibarin kiblati nam wa adam wa adamul kalami sannan ba a yin magana ana lazumin safe ba a yi magana ana lazumin yamma ba a yi magana in ana wazifa da Allah ana tare kar kana wazifa kana magana kar kana wazifa kana lazimi kana magana kar kana zikirin juma'a kana magana ba a yi illa li daruratin sai da larura mai ƙarfi kamar me ka zauna kana lazimi sai ka ga wani yaro ya rarrafo zai zai faɗa rijiya mahaifiyar shi bata dura ba mahaifiyar shi bata dura ba kai tsaye ka ce mata wancan ɗanki zai faɗa rijiya an gane na ka bai ɓaci ba amma idan ka gama to kai istighfari ɗari da niyyar tabaru ka ɗora wannan wannan matsalan da ka samu ko ko ba mu abin nan ba kuɗi ka kuɗi iska ta biyo za ta zuba a wuta da rai da kuɗi ba wasu ɗaya wanzu ɗaya almalu shaqiqatul nafs ko ba haka bane da rai da kuɗi uwar su dawo su daya za a rayu babu kuɗi ba za a taɓa yin rayuwa babu kuɗi ba sai kaga iska ta ɗiba kuɗin mutane za ta zuba a wuta ga yaro mai kuɗin kai malam kuɗin kai iska za ta zuba a wuta ya kwasa ya je ya adana in ya so in ka'idar ka yi istighfari nawa ɗari wannan kenan alwala in ka alola ta sulle maka ya zama to ka alola ta sulle maka baka da alola to ba ka lazumi kai kana ba dora za ka yi bai ai ba dora za ka yi kana sallah kai alola ka tawarware in ka da dora za ka yi ko da za ka faru sallah ne yawa za ka faru sallah ne wa shakku al khas bihi to sharadin kuma lazimi ta wazifa da zikirin juma'a wanda yake bance su liman qadara ne ga wanda ya sami iko shine istihdaru suratul qudwati ka rika halarto suran jagoran ka kusan mun karanta wannan shaɗaɗin kusan abin da ya kama da shi a baya haka ne mun karanta kawai yanzu za mu ɗan sake dawo hankali ne sannan ka ha wa annahu jalisun bayna yadayhi ka rika kaddasa cewa ga ka zaune gaban jagoran ka min awwali min awwali zikri ila akhiri tun farkon zikirin har ƙarshe wa yastamiddu minhu kuma ka rika neman madadi daga gare shi wa azamu min hadha abin da yake wannan girma wa arfa'u wanda yake wannan cika wa fa'u yafi wannan daukaka wa akbalu yafi wannan cika wa an fa'u yafi wannan amfani an yastahdira suratul mustafa sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kake lazimi ka rika halarto ga zatin annabi a gaba da kai ga ga ga ga ka a zaune a gaban annabi kana neman albarkashi ko a lazimi ko wazifa ko zikirin juma'a na'am idan Allah ya azurta ka ka taba ganin shi a mafarki wallahi wasu yawan kan tijjaniya suna ganin annabi a mafarki yawan me yasa saboda lazuman da suke karantawa lazuman da suke karantawa mafi yawan tijjana alhamdulillah suna yawan ganin annabi a mafarki to idan Allah ya azurta ka ka taba ganin annabi a mafarki to wannan sura ta ce da ka gani din nan kyakkyawan to sai ka riga halarto ga ka a zauna a gaban dalili wato shi kallon zatin annabi yana haskaka zuciya ta samu haske ta samu tarsi ta samu shiga fadar Allah dalili shi annabi gabaki ɗayan sa haske ne a hadisi ya tabbata daga hanzala ba na son mun wanda karatu kusan duk mun yi shi goma ka goma karatu kanmu na baya shi sa ma ban fada da kan shi ba yana zaune akan hanya ana ce mai hanzala yana zaune ce yana zaune akan hanya yana yana kuka amma ba na wani okay yana zaune yana yana zaune yana kuka sai abubakar ya zo ya gan shi sai ke ce mai me yasa ne ka hanzala sai ke ce mai nafaka hanzalatu ya rasulullah hanzala ya zama munafiki na zama munafiki abubakar munafiki ne ni abubakar sai ce mai munafiki kuma sai ce kwarai kuwa sai ce to ya aka yi ka zama munafiki yace to idan muna zaune a gaban annabi ya ne mana gargadi ya ne mana wa yana jawo hankalinmu yana gaya mana wuta sai mu ga kaman gama wutar muna ganin ta saboda abin da annabi ke gaya mana sai muka kaman ga aljanna ma muna ganin ta saboda abin da annabi yake gaya mana yace amma idan muka dawo gida muka zo muka yi mu'amala da mata mu muka yi mu'amala da yaran mu muka ci gaba da sha'anonin dukiyar mu duk wannan abin sai ya tafi daga zuciyar mu mu ji ba ma ga duk irin wannan abin da annabi ya gaya mana sai waka yi ta don haka ne ma na zama munafiki kenan ni ma ni ma yanda ji irin wannan kawai tashi mu tafi wajen mai gida sai aka ranka ya wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa sai annabi ya tambaye su sai hanzala hanzala ya hanzala ana zuwa cikin na faka hanzala ya rasulullah na zama muna fiti ya rasulullah ne sai ta hanzala ne yasa ne ka sai ya sake maimaita mishi irin abin da ya gaya mai imamu abubakar siddiq sai annabi ya ce a'a ba munafunci bane da a ce kuɗin yanda idan kuna gabana kuma kuna yawan yin zikiri yadda kuke ji a zuciyarku zuciyarku irin hasken da suke dauka ma'ana abin da annabi yake nufi kenan irin hasken da zuciyarku da a ce a ko ina irin wannan abin na tare da ku da mala'iku hannu za su rika yi da ku saboda matsayin ku a wajen Allah me annabi yake gaya maka yake nuna maka ashe shi zama a gaban shi ana kallon za su yi shi wani haske da ke haska zukata wannan na farko kenan sannan Anas ya faɗa mana cewa لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ranar da aka ce annabi ya shiga madina a wannan ranar duk abin da ka kalla dai ka gani yana haske kawai saboda shigowa annabi walamma kana al-yawm alladhi tuwfiya fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam azlama minha kullu shay'in radda aka ce ku annabi ya yayi wa fasi ya bar duniya duk abin da ka kalla a madina ya ga shi bakin irin saboda ɗaukewa zatin annabi daga tsakanin su ana zai fama na fadna an hul'aidi hatta an karna kulubana ba mu gama karkaɗe hannayenmu daga bisne annabi ba sai da muka fara musu zuciyarmu muka gane eh ashe shi kasancewar zatin annabi tare da mu muna kallon shi ashe wani madadi muke samu a zukatanmu yanzu ashe bisne shi ya nesanta wannan madadin daga gare mu to shi sa in ka zauna kana lazimi ko wasifa ko zikirin juma'a to karka halarto zatin manzon Allah ga kana zaune a gaban shi ana fahimta to shi ne na'am karka halarto zatin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu jalisun bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam to ga ka a zaune gaban shi bi haibati tare amma da jin kwarjini wa waqarin da natsuwa wa izani da girmamawa wa kibarin da ɗaukakawa da ƙarin girmamawa dai wa ya sami minhu ya rika neman madadi daga annabi sai kalar hali wa makami gwagwanan halinka da matsayinka wa ya sahadiru ma a zalika ma'anin ma'ani alfazin zikri in kanat lahu qudratun ala fahmiha sannan ya rika halarto ma'anan abin da yake faɗa da harshen shi in ya san ma'anar misali kana cewa astaghfirullah to karka halarto ma'anar astaghfirullah ma'anarsa ina neman gafara Allah astaghfirullah ina neman gafara Allah shi ne ma'anar astaghfirullah idan ka gama ka shiga salati kana cewa Allahumma to halarto ma'anar me Allahumma take nufi fassara ka dai ya Allah Allahumma ya Allah salli kai salati ala sayyidina kana faɗan Allahumma ya Allah sai ka halarto jalalar girman Allah da jalalar zatin Allah da jalalar sunayen Allah da jalalar sifofin Allah a ƙarƙashin wannan Allahumma din tabi kai salati sai ka halarto ma'anar salatin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina abika shugabanmu Muhammadin sai ka halarto hala ainihin ma'anar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din nan ma'anar wannan sunan nashi da ma'anar abin da ya kunsa na asrarai da anwarai an shi wani sunan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai haka kai karshen salatul fati idan ka shiga hailala la ilaha illallah la ilaha illallah sai karga halarto ma'anan kana cewa ne ba ko ba abin bautawa da gaskiya babu abin bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah babu abin bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah kana kore wani Allah domin tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala karga halarto wannan ma'anan kana shiga jauhara Allahumma ya Allah سد كيف ناتي على عين الرحمة الربانية بس حقيقة تبت الرحمة نن الله شيني أنا أبو محمد دليلي شيني عين الرحمة الله شيني عين الرحمة الله تشي الرحمة الله يرحم تام دكا من هالجا على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الله كيف ناتي كقول سنن زينارا نن يجي كون إلى زيناري شو هكذا هاي زوا كان جوهرة ana ganewa yau karga halarto ma'anan ainihin su lafuzan zikir yawa wa illa idan ko duk baka san fassarar su haka dalla dalla ba a fa yastami'u lima yadhkuru bi lisanihi li yushghila fikrahu an al-jawlan fi ghairi ma huwa bi sadadihi yace to karka ciyar da kunnanka kana astaghfirullah astaghfirullah آه أستغفر الله الذي من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم to ka riga jiyar da kunnanka abin da bakin kai ke fada don ka shagaltar da tunaninka ga barin tunane tunanin abin da ya shafi sha'anin duniya ana tare to wannan zai taimaka mai wai ilhu alal huduri wannan zai taimaka maka halarto siffar shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa hadha al-wirdu allazi zakarnahu to wannan wuridin da muka ambace shi huwa la huwa lazimu tariqati shine lazimi na tariqan maulana al-khatam al-tijani fala ma'dila li ahadin anhu babu makauta ba mabauta daga kowane mutum da daga aikata shi duk wanda bai karanta wannan ba to ba faɗan tariqa bane na masoyin ɗan tariqa ne amma kuma Allah zai bashi albarkar soyayya da yi ina ce Qur'ani ya tabbatar ko ina ce hadisai sun tabbatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce wanda zamu zo karatu akan shi lokacin da zamu yi magana akan falalar zikiri an ce waɗannan mutanen ba a yin rashin arziki in an zauna da su kum qaumun la yaqadihim dalisu su ne mutanen da duk wanda ya zauna da su ba zai rashin arziki ba har abada saboda idan baka cikin su to ka zamanto masoyin su kar ka zamanto mai fada da bala'i da su dalili fada da bala'i da su fada da bala'i da fada da bala'i da annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya ga mu shuci jani fatashabbahu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil falahi idan kirani falahu fatashabbahu in lam takunu mislahum ka kwatanta idan baka zama to kamar su ba inna tashabbaha bil kirami falahu kwatanta manyan bayan Allah samun rabo ne a wajen Allah na'am amma kai na muke da lokaci na'am amma shara'idu tariqatin lati min bainaha yana daga amma shartan tariqa wanda yake a cikin tariqa din shine istihalatu jam istihalatu jam'iha fi wurdin akhar kada hada ta da wani wurdi faqad zakaraha ash-shaykh Umar al-Futi hakika na'am afwa amma amma shara'idu tariqati allati allati min bainaha istihalatu jam'iha bi wurin akhar amma shartan dariqa yana daga cikin ta shine rashin halaccin hada ta da wani wuri ne fakar zakara shaykh Umar al-Futi rahimahullah hakika sai din shaykh Umar al-Futi ya ambace ta fi kitabihi ar-rima ba a cikin littafin shi mai suna ar-rima ala hamishi jawahirul ma'ani wanda shi rima hudin yana gefen jawahirul ma'ani ne kala kamar ina littafin ku ahlari din nan yawa tsakiyar ba na rubutu ya taba gefe sharhi to haka zawahir ma'ani yake tsakiyar zawahir ma'ani gefen kuma rimahu wani bugu amma akwai sabon bugu da suka yi zawahir ma'ani ne gaba ɗaya sai ka kai shi karshe sai ka karshe kuma sai suka sanya ainihin rimahun a karshe kamar ya fi zama wa ma na zamani gaskiya amma na da kamar yadda ga isiya ko ko wannan ko ko wannan sharhin ahalin suna mai dan sharhi a gefe to haka shi rimahu yake to abin da shawar ya faɗa a ciki ga abin da yake cewa في في الفصل الثاني والثلاثين فصل هنا ثلاثين نبي في ذكر شرائط طريقتنا الأحمدية الإبراهيمية أتكلم عن بطل شرط شرطا طريقة مو وتتك أحمدية كما إبراهيمية الحنكية وتتك طريقة الأورادة تذكر كما دون حاجة ربا تذكرها التجانية فتجانية طريقة وتتك دنغتا دنغنا دشو تجاني وقال يتي إنها شرطا نن ثلاث وعشرون guda 23 ne mun fare su a baya faman istakmalaha duk wanda ya cika su kana min ahli tariqatil mahbubin al a'lina yana cikin ɗan dariƙa masoya kuma madaukaka waman waman waman istakmala wahidan wa 20 duk wanda ya cika guda 21 kadai fa huwa min ar-radina yana daga cikin wanda suke samun riba al mahbubin masoya a wajen Allah wa illam yusawil awwalin amma bai daidai da wanda suka cika sharuɗan dari'a 100 bisa 100 ba wa man lam yastakmilha wanda bai cika sharidan nan ba kwata kwata falaysa min ahli tariqati ba dan tariqa bane ba wa qala yace inna samina min hadhihi shurudi na takwas daga cikin waɗannan sharidai huwa al-khulu min awrad al-mashayikh kabar wurdan sauran shehu ne kana son ka karbi dariqa shehu tijani amma ba dole bane ba kadiri ne kai rike kadiri ka kai tayi zaka gama lafiya zikirin Allah ne ba sha zuke ne kai rike sha zuke ka kai tayi zikirin Allah ne amma za ka karɓi ɗari ka shautu jani to a dishaziliya ko ƙadiriya karɓi ɗari ka shautu jani ana tare to shi ne amma auradul mashayikhi allazimati liduruqihim auradul mashayikhi allazimati liduruqi li duruqihim wurdan tariqa na lazimi tariqa wato abin da yake son yanzu malai yake so nuna maka anan kar ka dauka kana dan tariqa tijaniya ba kadire ba zai baka wani sirri ka je ka karanta da nemo ta bukata wajen Allah ba haka ake da shi ba ana ganewa ba kadire na da wani sirri na biyan bukata kana dan dari ka tijaniya zai baka ka je ka samu wasu ɗan kwanaki kwana talatin ko arba'in ko wata ɗaya ko wata biyu ka zo ka karanta don samun wata bukata a wajen Allah ya yi daidai ya yi kyau ya yi daidai wannan ba wani abu ana nufin lazumansu na ɗariƙar ma'ana kamar ƙadiriya lazumin ta an ce bayan kowace sallah ne ake yi kusan awa daidai to sai ka ce za ka karɓa ka zo ka haɗa kuma da tijjaniya kai kana yin tijjaniya kana yin ƙadiriyyar can a ba za ka yi haka ba nala ana ganewa والانسلاخ منها إن كانت موجودة عنده كما يبر يبر لازمان لو تقريبا إن أقيت إلى يناي إما كان يجي زوجة كوجه جانية توفتا لقوة تسلسل كربي طريقة شو تجاني وهذا عجيب بيتنا ستين دكبار ولازما أذكار هذا الورد إذا لا أمري للوصول لهذه أو كالزمشي kalazamci karanta auradan wannan dariƙa ta maulana shehu tijjani idan wallahi yayin duk da kalazamci karanta auradan shehu tijjani ta hadilin usuli za ta sada za ta shirya da kai zuwa ga samun usuli za ta shirya da kai zuwa ga samun usuli mu tambayi shari'a ibrahim sale menene usulin nan ko kuwa yawwa shari'a ibrahim sale abubuwan ga tambayar mu me ake kira usuli ne dan wasu yara na yawo da jan hula suna cewa su almajiranka ne suna zagin masu usuli tambayar mu ga ta a wajenka sai shari da yake so ya ba mu hansa ga littafin shi ko ba gama an ba masa karkai ba da tijan nan karya wallahi ga littafin mai suna alkaci fi ilmi tazkiyati talik al-faqir ila Allah Ibrahim Salih al-Ibrahim Salih al-Husainiyyu ko al-Husayniyi juz'in shi na farko shafin shi na hamsin da shida yace haqiqatu ma'anar wusuli haqiqar ma'anar wusuli me ake ce wusulin nan ne sharif tambaya muke yi sai ce to ga amsa kafin sharif ya ba da amsa sai ya bude amsan nashi da aya alqur'ani da suke nuna maka wusulin nan ma baya samuwa sai ka jajirce da bin Allah ba dare ba rana dan ka san wai ba abu ne mai arhama sai ce sai bude ta da ayar da Allah yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina duk wanda suke kokari cikin sha'anin addinin mu lanahdiyannahum subulana lallai za mu shiga da su hanyoyin mu a ke usuli hanya ce ta saduwa da Allah in ji Maulana Karim Ibrahim Saleh sai ce innal wusula abinda ake ce ma wusuli istilahun sufiyun istilahi ne na sufanci ashe sulul wa wusuli na sufaye ne wanda bai iya karanta littafan shi ma na fitu bai alimu sufaye kayan shi to ana ga samala kudin yadda ake fasar littafan fitu هذه العقائد التوحيدية تعتبر وأنا قائد وجيني توحيدي ka Allah sarki karatu kusa bai kusa dariyar da nake yi wani bai ce shi wa Abdullahi wanda da tuna karshen bai dana hada ta bai gaba daya amma dai yana ta tabbatar da tadrisu kullu mufannatin li yusamma bil faqih al mudarris yace ikon Allah karshen zamani kenan yace kowane mukallaf wanda aka yi mai wato sai zauna akan kujera ya kashi ma kujerwa zai har dai inda yake cewa laqad hazalat karshen baiti kenan yace laqad hazarat hatta bada min hazaliha kulaha wa hatta qamaha kullu muflisi yace Allah sarki dabba ilimi tara ne ta kanjale ta kanjale tara ne yau kowanne talaka sai zo yana matsa kugun yana wannan ya afiyan nawa yace a da in an ce ya kai aka da kudin duniya wallahi bai kai tsaya a yau masu hawa mun bari su yi karatu wallahi a gaban malamai kun yi wallahi ba su iya jawo amma suna zauruka suna batarwa su bata su batar Allah ya kiyaye mu tabiwa yace ma'ana dan uwa saboda larurar lokaci mu bari mu tashi kan wannan baiti tunda karatu yana da yawa da Allah sai dai masu zuwa ba sa ba sa zuwa da wurin ne za mu shanye roman mu ba sa nan kawai سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين